الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arba'in wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta da tara kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir radiyallahu an da ke cikin unguwar hausawa ɗan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya sunnati wa ikhmadul bid'a littafi ne wallafar babban malami sheikh uthman ibn fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na saba'in daidai darasi na saba'in a cikin wannan littafi darasinmu na sittin da tara mun da yi ƙarasa karatu ne akan abin da ya shafi gado mun karanta bid'o'i a babin gado ya ce daga cikin irin bid'o'in da suka shigo babin gado shine kudin da malamai suke ɗauka a dukiyar mamaci da sunan ko kudin addu'a ko da sunan kudin ainihin shirya mamaci ko da dukkan wani irin suna da za a kira shi amma cikin kudin magada cikin kayan da mamaci ya bari ainihin wato malamai su zamanto sun ɗauki wani kaso a ciki ko sun ɗauki wani kaya cikin kayan sa wanda mamaci ya bari shan usman dan fodiyo ya ce wannan bid'a ce ba a same ta ba a zamanin annabi da sahabbansa domin allah maɗaukakin sarki bai sanya malamai cikin jerin magadan mamaci ba da haka mutanen nan da suke magada su ne za su ci gado malami kawai sai dai ya ba da fatawa ko kuma an kirawo shi ya raba gado ya yi bayanin yadda gado yake alabashi cikin magadan ne wani ya ga dama ya ɗauki wani abu ya bashi ko kuma su magadan ne ganin damarsa kawai suka ce malam ya ɗauki wani abu a ciki to wannan kuma wani abu ne da ba amma ya zama to kamar shi ma yana cikin magada in an zo lissafin gado ko an zo rabon gado shi ma sai an ware na malamai ko an ware na liman to wannan ita ma bid'a ce wadda babu ita a cikin addini yana daga cikin abin da muka karanta na bid'a shine babban wa a cikin wato gida da zarar mai gidan ya mutu shi babban wa ya tattare dukiyar gaba ɗaya ya rike sai dai ya dinga san wa 'yan kannansa in an yi magana ya ce ai babban wa uba wannan shi ma babban wa ya tattare gado ya rike da niyyar kama karya da zalunci ga 'yan kannansa wannan ita ma bida ce wannan ba daidai ba ne a addini amma idan ƙanana ne ba su kai lokacin da zai ba su ba saboda maslaharsu ba maslaharsa ba saboda maslahar yaran ya rike kudin da niyyar in sun girma kowa an raba ga nasa amma ya ki ba kowa nasa saboda kowa an bashi zai iya salwantar da tasa dukiyar da haka ya adana ko ake ta jujjuya musu ita zuwa lokacin da za su girma ya dauki dukiyar kowa ya danka masa to inda wannan kyakkyawan niyyar ne babu matsala amma dan shine babban wa a kiraba dukiya kamar yadda muka karanta satin da ya wuce kawai babban wa ya rike sai dai in wannan ya matsu ya zo ya dan yi shishafa keya ya dan yi sinke sinke a dan dauko 1000 a bashi ko 5000 ga tarin kudade da aka bari shi ya rike yana ta jin dadi da shi da iyalansa wannan shi ma bid'a ce da ba a same ta ba a cikin addini yana daga cikin ainihin wato abinda muka karanta na bid'a a babun gado shine riskar da ainihin wato kanin uwa ko wan uwa a gado ko dan ya ko dan kanwa tare da cewa kuma akwai ainihin magadan na hakika sai kuma a ce to ai shi ma wannan wan babar mai mutuwa ne ko kanin babar mai mutuwa ne da haka shi ma bai kamata a ce an ture shi ba ai shi ma yana kusa yana da kusa to duk kusancin duk sanin kusancin ka kai Allah Allah bai sa shi ba a ciki da haka akwai magadan nan da muka karanta shi baya ciki tunda baya ciki in dai ba duk an rasa su ba an rasa yan uwa na kurkusa wayanda suke da haƙƙin gado a tafi laliban na nesa ina zaka shigo da shi to shigo da su da zummar yan uwantaka ko da kowace irin manufa shi ma wannan bid'a ne a addini yana daga cikin bid'a a abin da ya shafi gado shine rashin raba gado wato adamu tawrithiz zawjati wa ghayriha matar aure a raba gado a hanata ba ita kadai ba da dukkan wasu rukuni na mata za ga yana daga cikin irin gadon jahiliya ba mata a ciki da haka kawai sai dai maza su ma mazan fun karfi ne babba kamar yadda muka karanta a baya babban wa wanda ya fi kowa karfi kawai shi zai tattara dukiya ya rike ba mai magana to maza ma sun kasa magana ballantana wasu mata to mata ku dama ba sa cikin lissafin gado da haka in mace mijinta ya mutu ba ta cikin magada ba za a bata komai ba haka in mutum ya mutu ya bar yayansa mata ko yan uwansa mata su ma ba za a ba su komai ba wannan shi ma bid'a ne domin kowanne yana da kasansa kamar yadda muka karanta qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wannan shi ne a takeice abin da muka karanta al-babu as-sadis wal 20 wato babi na 27 في بيان طريق السنة المحمدية في باب الختان وما يؤمر به في شعر الرأس واللحية والشارب وشعر الإبط والعانة وما ينهى عنه وبيان ما أهدفه الناس فيه من البدع الشيطانية باب أبند الدين المسلم يبني بيبر ونفجيب بلنتنا ونيزو يتاكا رواتكي addinin musulunci kowane fage cikin fagagen rayuwa ya su kwane su babu wani abu da mutum yake bukata a addini da addini bai tanade shi ba da kaga wannan babin shi kuma shehu usman dan fodiyo ce babi ne na 27 a cikin jeren giyar babukan da ya kawo a wannan littafi yace a cikin wannan babin bayanin da zaka ji bayani ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi kaciya shin kaciyan nan al'ada ce ko addini ce ya ake yin ta me ake yanka a matsayin kaciya a jikin al'aurar mutum daga shekara nawa ake yi sannan menene ya biyo baya na bid'o'i da abubuwa da ake yi wanda ba addini bane amma sun zo sun cakuɗe da addini har an ɗauka a babin kaciya ma wannan shi ma addini ne to shine malai ce zai yi taza da tsifa ya ware maka menene addini a babin kaciya menene kuma wanda yake bid'o'i ne kawai tili aka tara abin da ya shafi kaciya ba ita kadai ba wa ma yi umaru fi sha'arin ra'asi gashin kanka ma akwai yadda shari'a ta ce kai da shi ba ka da iko kai fa ba ka da komai ba kar ka ce ai gashin ka ne ka je a kone ma gashi ko ka je a yafuce wani bangare a cikin kanka ai magana ka ce ai gashin kanka ne kuma kudin ka ka dauka ka bayar ba ka da wani abu naka da kai da kaya duk mallakar wuya ne mallakar wuya ne da aka da kai da duk abin da ka mallaka din na Allah ne ba ka da ikon kai tasarrufi da kanka sai yanda Allah yake so gashin da Allah ta'ala ya ga dama ya baka ni'ima ce baiwa ce inda Allah ta'ala ya ga dama baka ganin mai sanko yanda yake ta rurrufa kansa ba fa hana shi gashin aka yi ba gaba daya a wani bangare na kan kawai Allah ta'ala ya hana gashin ya fito a shafa kaza a shafa mayamaya a ce a shafa kaza sanko Allah ta'ala bai ga damar gashi ya fito ba gurin nawa ka ba Allah ya fito ba da gashi shi kenan Allah ta'ala ya samun ma da gashi amma ba shi da ta cewa akan ya za ka sarrafa gashinka wannan hukuncin ya yi daidai Allah ta'ala shi ya halicce ka ya halicci kanka kuma ya ga cewa kanka ya dace da a tsirar da gashi a ciki ba ko anininka Allah ta'ala ya tsirar da su ma a kanka sai ganta gwanin sha'awa in aka ganta a kanka wani a bashi da yawa wani a bashi kaɗan addinin musulunci kuma ya zo da hanyoyi wajen gyaran gashin ba a ce ka bashi a tuttuje ba ba a ce ka bashi a yayin ya mutse ba ba a ce ka bashi da datti ba ba a ce ka bashi da ƙura ba ba a ce ka bashi ya tauri ba duk hanyoyin da za ka inganta gashin ka ka gyara gashin ka ya kyau addinin musulunci ya zo da shi in kuma za ka yi aski kana so a rage sumar kana so a yi maka aski to shi ma musulunci akwai yanda ya ce a yi askin ba wani ɗan iskan amerika ne zai koya ma yadda za ka yi aski ba ba wani bai fitsari a tsaye ne za a ga wai a kansa za ka koyi style ɗin yadda kai za ka yi wani hakan ba kai da kake da addini kai da kake da tsari kai da kake da ɗan gayun addini kai da kake da wayayyen addini ba ki dahomi ba amma sai ka ajiye addinin kake ɗaukan wai addinin shine ƙauyenci ruko da shi shine ci baya har sai wani ba gidaje wanda yana fitsari baya tsarki shine zai koya ma yadda za ka yi rayuwa ya koya ma style ɗin sa kaya ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai bari ba ya koyar da komai ya yi aski ya koyar da yadda ake aski annabi ya sa kaya ya koyar da yadda ake sa sutura amma duk koyarwar manzan Allah ta yi maka kaɗan kai kana ganin an taɓa yin wani wayayyen annabi irin manzo sallahu alaihi wasallam da aka ba ba wayayye irin wanda yake ƙoƙarin koyan rayuwar manzo sallahu alaihi wasallam ba kidahumi ba ƙauye sama da wanda yake baya-baya da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka gashin kanka ala gafata mala akwai yadda aka ce a yi da shi za ka yi aski to ba kai ka ga dama ka je ka zaɓi irin style ɗin da kake so a yi ma kan mage a yi maka kan jaki a yakuce wani guri a ban wani wani a ban maka gammo a yi maka a'a addinin musulunci ya ce ga yadda za a yi allahumma sai dai kuma idan fitsare kafarka za ka yi ka yi wa Allah fitsara da tsageranci Allah ta'ala ya yi duk abin da zai yi ba za ka yadda yake so ba ka yadda ku yi baran-baran da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba haka ba har yadda za ka kula da gashinka ko ka yi aski addinin musulunci ya koya ba wallihiya da kuma gemu shi ma gemu addini ba wani abu bane wanda in ka ga dama ka tsayar in ka ga dama ka tuje shi in ka ga dama kai kaza in ka ga shi ma addini ne yana daga cikin kwalliya da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam gemu yana daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam magabata har rantsuwa suke na na aisha cewa take na rantse da wani ubangijin da ya yi wa maza kwalliya da gemu a shi gemu kwalliya ne sai kai kuma kake ganin a cikin aske shi kwalliya take a cikin takarar zama macen ne kuma shine kwalliya ka zama mu zabzabi na bai na zalika la'ilar rijali wa la'ilar nisa ba laifi mace ta ɗango wani gashi-gashi kamar kasun ba kasun mata aske ta don dama ita sumul-sumul suwai-suwai haka ake so a ga fuskarta amma kai a ga gasa-gasa nan shine bambancin ku da ita sai kake zuwa kai ma ka sa a tande an takarar zama mace kenan Allah kiyaye da aka wallihiya da gemu shi ma akwai yanda aka ce a yi da gemu wa sharib da gashin baki shi ma gashin bakinka akwai yadda aka ce a yi da akwai umarnin da aka yi maka game da gashin bakinka yau ka kasa kunne ka ji wa sha'aril ibdi da gashin hammata shi ma akwai abin da shin ado ne barinsa ko kazanta ne wal'anati da gashin mara shin gashin da in mutum ya balaga zai fito masa a mara to wannan gashin mara shin barinsa shine cinyewa shine ado shine tsafta ko kuma aske shi shine tsafta shine ado wa ma yunha anhu kuma dai duk a cikin wannan babi shehu usman dan fodo ya ce in ka bi babin a hankali zaka ji kuma irin abin da aka hana anhu game da abin da ya shafi gashi an ce akwai abin da aka yi umarni kai da gashinka kuma akwai abin da aka hana kai da gashinka akwai abin da aka yi umarni kai da gemunka akwai abin da aka hana akwai abin da aka yi umarni kai da gashin bakinka akwai abin da aka hana akwai abin da aka yi umarni game da gashin hammata da namara wa bayani ma ahadathahu nasu fihi kuma a cikin wannan babin zaka ji irin abinda mutane suka kirkira a cikin wannan babi na aski gashin baki gashin mara gashin hammata da kaciya min albida'i shaytaniya na bid'o'i irin na shaytan tariqus sunnati fi zalik shehu usman dan podio yace sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan babi amma ɗariƙus sunnati al-muhammadiyya amma dai sunnar annabi muhammad sallahu alaihi wasallam fi babil kitan a babin kaciya wa ma yi umaru bihi da kuma abin da aka yi umarni a yi fi sha'arin ra'as game da gashin kai wallihiyati da gemu wa sharibi da gashin baki wa sha'aril ibdi da gashin hammata wal'anati da manamara fahuwa to abinda aka yi umarni ka yi da waɗannan abubuwan shine an ya diya kullu wahidin kowane ɗaya daga cikinmu wanda yake kiran kansa musulmi to ya yi koyi bima kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu da abinda ya tabbata annabi yana yi fi zalika game da wannan babu ka saurara ka ji yaya annabi yake yi da gashin kansa yana barinsa ko yana aski yana gyarawa ko baya gyarawa ya annabi yake yi da gashin gemunsa aske shi yake ko yana barinsa yana gyarawa ko baya gyarawa ya annabi yake barin gashin bakinsa barinsa yake da yawa ko kuma cire shi yake duka ko kuma sassabe shi yake ya annabi yake yi game da ko yayi umarni game da gashin hammata da namara to kowane musulmi ya sanya ya annabi yayi a wannan babin shi ma yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka shine alamar kaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam domin malam alqadi iyad al-yahsubi ya gawa magana a cikin littafin sa al-shifa yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar kaunar manzon Allah ba a baki bane ba da'awa bace aga kana bin sunnarsa aga ba abin da yake kayatar da kai irin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam style din sa yayi ma to shi alamar kaunar annabi amma annabi yayi gabas kai yamma style ɗinsa baya burge ka baya ƙayatar da kai wani ne style ɗinsa yake burge ka wani ne maganarsa take ƙayatar da kai wani ne tafiyarsa take burge ka wani ne yanayin rayuwarsa yake ƙayatar da kai ba irin ta manzan Allah ba an samu matsala fafi wafi sahihul bukhari ya zo cikin sahihul bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda riwayatan qal ma'ana yana ruwaito wannan maganar anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qal yace manzon Allah yace al fitratu khamsun fitra guda biyar ce fitra addinin musulunci ya ɗabi'ance mu akan wasu abubuwa wasu kuma suka ce fitra ita ce ɗabi'a wato fitratan lati fataran nasu alaiha wato ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam a kanta ko ya je makaranta ko bai je ba in dai ɗabi'ar salafiyayya ce ba ta gurɓata ba to za ka same shi yana kula da abubuwan nan guda biyar alfitratu hamsun ɗabi'ar ɗan adam lafiyayya tana kula da abubuwan nan guda biyar au hamsun min alfitra ko kuma abubuwan nan guda biyar da za a lissafa suna daga cikin fidira suna daga cikin ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam a kan ta kyakkyawa in ka ga baya yi to ko dai zama da maɗaukin kanwa ya sa shi ya samu farin kai zama da wasu waɗanda ɗabi'arsa ta gurɓace sai yake zama da su sai suka gurɓata masa tasa ɗabi'ar shine sai ka ganshi ya taso da wasu ɗabi'u ba irin waɗannan ba waɗannan ɗabi'u ne wannan alkhitan kaciya ɗabi'ar ɗan adam ce wannan shi sa za a ga har wanda ba musulmi ba suna yi ɗabi'a ce da Allah ya halicci ɗan adam a kai cewa ya masa kaciya shi sa duk inda ka je za ga ana yi in ka zo ƙasar hausa ana yi in ka je yankin inyamurai suna yi in ka je yankin yarbawa suna yi in ka je a ƙasar kuma kenan duk yankin da ka je za ga suna yin kaciya fidira ce sai aka samu ga wani mutum gundume ne da shi ba shi da kaciya to wannan fidirarsa ce ta lalace ya taso cikin waɗanda fidirarsa ta lalace da sun taso cikin ainihin fiɗirarsu ba a gurɓata ba za su san kaciya tana daga cikin abin da aka ce ɗan adam yayi walistihdad da aske gashin mara duk wanda kaga yana barin gashin marasa cike to shi ma ba shi da fiɗira mai kyau ba sai an ce masa ya aske ba kawai ya san wannan gashin ba shi da amfani barin sa a nan gurin shi da kansa kawai in ya taru zai dinga kauda shi ko ya amfani da aska ko ya amfani da reza ko ya amfani da shebin foda ko shebin kirim ko dukkan wani abu da zai gusar da shi amma shi da kansa zai ga wannan gashin ya dame shi zai dinga jin ɗabi'arsa baya jin daɗi yana kyamar wannan gashin amma wanda ya ga baya kula ya rabu da shi ya kyale shi to ɗabi'arsa ta lalace ba shi da ɗabi'a mai kyau amma duk mai ɗabi'a mai kyau za ka time to time yana zama ya yi wa kansa personal hygiene tsaftace kansa wa natuful ibdi da tsige gashin hammata shi ma za ga duk mai ɗabi'a lafiyayya baya barin gashin hammatarsa in ya ɗan fito ya taru sai ya aski in ya ɗan fito ya taru sai ya tsige in ya fito ya taru sai ya sa shebin kirim ko wani abu ya aski wannan shine ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam akan ta waɗannan abubuwan kusa da su ake ba a zama tare da su to kaga akwai wannan natiful ibdi kenan to malamai suka ce tsigewar domin tsigewa da wahala don haka lafazin annatfu tsigewa kenan mutum ya kama ɗaya ne ko biyu ko uku fincike su kama wani dinga fusgiya kaga wannan ba kowa ne zai karfin halin haka ba don kila dai abin da ake sai zaman to abin da ake bukata dai a gusar in ka yi amfani da reza ka gusar to shi kenan abin da ake bukata kenan wasu malaman suka ce abin da yasa aka yi amfani da kalmar annatfu tsigewa shi in ka tashi har root din zai fito zai tsige maka ma'ana haccin jijiyar ko saiwar zai fito da shi da aka za ka daɗe bai ƙara fitowa ba amma ka duba wanda ake yi da shebin cream ko shebin saman kawai ke kakkaryawa root ɗin yana nan da aka bayan kwana biyu mutum ya duba sai ga ya kuma tofowa shi yasa sai aka yi amfani da kalmar natfo amma tun da ƙila akwai zafi wajen mutum ya dinga kama gashin amatarsa yana fusgewa da ƙarfi to duk abin da ka yi amfani ka yi amfani da wata ala wajen gusar da wannan abin shi kenan wata kalimul azfar da yanki farce duk wanda ka ganshi yana tara farce ɗabi'arsa ta lalace ba shi da ɗabi'a mai kyau ba ado ba ne ko don kaga wani ɗan rawa ko wani ko wani ko wani ko wani ɗan bal yana tara yana tara ainihin wato abin nan ko kuma kawai kaga farcen da an yanki an ba wani guda ɗaya ana ta wani gyara shi ana ta wani tanada shi ana ta wani renansa ya zama ya fi kowanne tsayi a cikin farcen wannan kazanta ce ba a cikin ɗabi'a mai kyau wanda duka ga yanayi ɗabi'arsa ce ta gurɓace kai kuma ka ɗauka ɗabi'arsa kyakkyawa ce lafiyayyen ɗabi'a ce da Allah ya halice shi kake binsa zama da maɗaukin kan wake duk wanda yake da ɗabi'a mai kyau ya san farce a matsala ne da aka ba zai bashi da ya ɗan fito za ka ji ana ina mai yankan farce ko kuma ya nemi ainihin wato wata ke da suna nail kwata ko ya nemi abin irin abin nail kwata ko ya nemi ainihin wato reza ya kawar da shi ko ya samu almakashi ya yanki shi ya sani yana fitowa zai ji baya jin daɗin hannunsa ya dame shi sai ya cire sai ya ji daɗi gashin hammatarsa sai ya ji ya damu sai ya ji yana ɗan odo yana ɗan tashi in ya ɗan yi aiki sai ya ji ya ɗan dame shi amma da ya yi aski ko wanka ya je sai ya ji saka yau da ya zubo ruwa ya ji ya kwara ne yawwa gashin marasa shi ma yana cinye masa sabulu ya tara shi him guda ba shi da wani amfani da haka mutum ya zo ana wahalar ruwa zai ga ruwa nawa za ka kwarara kafin wannan kumfan ya wanku a gurin amma da mutum ya kau da shi shi ma da kayi wanka sai ka ji abin da kana sa wannan ka sai ka ji iska tana shiga ta ko ina kai ma kana jin daɗi amma rashin sadi ya ciccushe hanyoyin shigar iska sai ka dinga jin abin nan in ana gumi sai ka ji kai kanka wandan ka ya jike ya dau ya dau abin nan da ka cire ka ji ya dau tsami duk abin da musulunci ya zo da shi wato akwai hikima a ciki tsafta da addinin musulunci shi ya zo da ita ba in duk addinai za a ga suna kokarin jan hankalin mutane su zama masu tsafta masu personal hygiene da environmental sanitation amma ba sama da addini babu wani wanda ya zo da wato highest standard na personal hygiene and environmental sanitation sama da musulunci babu duk wanda ka ganshi kazani ko ka ganshi bakinsa yana doyi ko ka ga hammatarsa tana tsami ko kaji yana baburation ya zo kusa da kai to ba ba addinin musulunci yake koyi da shi ba dan addinin musulunci so yake yaushe bakin ka fes shi sa aka zo ma da aswaki wayannan guraren da suke tara datti su saka dinga baburation kana odo su ma kaji kawar da gashin hammata kawar da gashin mara kawar da kaza diddan ka samu zama lafiya ka zama healthy zama mai lafiya kuma kai kanka ka ji daɗin jikinka kuma duk wanda ya zauna tare da kai matarka ce ta zauna kusa da kai ko mijinki ne ya zo kusa da kai ko abokinka ne yake kusa da kai ko ɗalibi ne ya zo kusa da kai a matsayinka na malami ko malami ne ya zo kusa da kai a matsayinka na ɗalibi a ji ba damuwa amma a dinga zama da kai larura kawai bakinka yana ta bugawa malam in an buɗe ka buɗe bakinka kamar an buɗe shadda yanzu nan ka ji air pollution ka gurɓata yanayi sai an buɗe wunduna an abin nan an shaƙe ka an zotin sai ya samu kirba ya shaƙa zai da mura ta kama shi wannan ba addinin musulunci baya koyar da irin wannan ko mutum ya bar rigarsa ta yi annakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi kowa tsafta amma aka ce wasu ya baka fatsahir a ɗabi'a mai kyau yanzu ɗabi'a kyakkyawa har sai an gaya ma kayan ka ya dauɗa wanke to yanda ka san ba a gaya ma kayan ka fa ya cika wanki ya yi dauɗa ba ka gani ne kai har sai kuma mutane sun ce ya yi dauɗa kai da kanka zaka ji kayan nan ya kamata in cire shi to gashin hammata kama ya kamata ka san ya kamata in aske shi gashin mara ya kamata in aske shi baki na ya kamata in kula da shi gashin bakin nan naga yana yawa yana nema ya dinga shigan mun cikin abinci kasanta ke ya kamata in dinga rarrage shi ina daddatsa shi farcen nan nawa kaga dai ga germs and, and bacteria su ma suna nan suna ta yawo ka zo da farce ga cututtuka kwayoyin cuta sun shiga ciki ka sa hannu ka ci abinci ka sa baki kana tsotsewa har da germs and bacteria duk gaba daya dan cikin ka ya gurbace ka je kai ta gudawa a ce wai me kace ne wallahi ni dai kaga abin da na ci fa kawai kan to har da wayannan abubuwan su wai ka san me yake cikin farta shi sa aka ce ka aski shi aka ce ka yanki da aka taqalimul azfar yana cikin fidira ka kula duk wanda ka ganshi ya to baya kan kyakkyawar fidira abu na biyar wa ƙasu sharib da daddatse gashin baki wani ya ce ai na barazana ne a yi gashin bakin da yake barazana ne sai mutum ya bar shi buzu-buzu in ya sha ruwa sai ga ya yi tsamo-tsamo a ciki in ya sha kunu kaga yanzu wannan wanda zai sha wannan ruwan kai kuma jira kake sha ya baka kaga ya sha malam duk ƙurar duniyar nan ta hau kan gashin bakinsa ya zo gashin bakin nan ya yi tsamo-tsamo a cikin ruwa ya sha in ya baka baka sha ba ya lalata ruwan da kishirwa kake ji amma kana kallon gashin bakinsa sun yi tsamo-tsamo a ciki malam sun yi fudi-fudi a cikin ruwa yana miko alaka jace alhamdulillah yanzu shi kawai kaga shi gashin baki barinsa kazanta ne ba wani barazana da ake yi da gashin baki ka aske shi kawai barazana tana cikin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata barazana da aka gashin baki sai a kwakwafe shi a dan daddatse shi a daddatse shi wanda zai zo ya shiga baki ya dinga shiga cikin abinci a rarrage shi a kwakwafe to waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce min alfidra suna cikin fidira ta musulunci waɗannan abubuwan guda biyar duk waɗannan in ka zagaya zaga tsafta ce kaciyan nan suka ce idan mutum ba a yi masa ba to ko tsarkinsa ma baya zama ingantaccen tsarki saboda wannan fatar da ake reɗewa wadda ake kira kaciya in ba ita ka kalli yaro in yi fitsari wanda ba bai kaciya ba in ka kalli wannan yar fata za ga duk ruwan fitsarin da ya ciki iya wanda ya fita ya fita amma ragowar da danshin in akwai kwayoyin cututtuka daga nan bakin ko kuma an wannan danshin kwayar cuta ta zo ta hau kai ita sai ta haifi kwayoyin cututtuka da yawa ya su koma ciki aga sai mutum ya zama ya samu matsala sai musulunci ya ce a rede ta ta yanda in fitsarin ya fito ba abin da zai tsaya ya fita to saboda ka barin ta ka kalli dai al'aurar yaro za ga wannan fata da take taruwa in ya fitsari za ga in ba tsarki aka yi masa wasu kuma ko an masa tsarki iya fatar abin da ya fito na waje shi aka yi tsarki amma abin da ke cikin fata yana amma ana aske ta ana cire ta to aka baro kan ya fito da haka in ya fitsari za ga fitsarin sai ya zube da ya yi tsarki shikenan ya tsarkaka gaba daya kaga ashe akwai hikimomin addinin musulunci a duk abin da ya ce a idan haka kaciyar nan ita ma yana daga cikin cikar tsafta ma yana kuma cikin cikar tsarki tsarkin mutum yana so ya zama ingantaccen tsarki to sai yana da kaciya banda rayuwar zama da iyali da sauransu an bayyam jago wannan hadithin imamul bukhari ya ruwaito cikin kitabul libas babu kassu share babin da ya zo na a daddatse gashin baki ala gafata mala ba a barazana da shi a daddatse shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa babu taqlimul azfar da kuma babin yanke farata ba a ado da farci a yanke shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kawo wannan hadithin nabi huraira imam muslim shi ma cikin kitabu tahara ya kawo a cikin babu khisalil fitra shi ma sai kawo wannan hadithin riwayar abi huraira Allah ya kara masa yadda ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farko sha'arin ra'asi raba gashin kai nadban wannan mustahabbi ne ka san su musamman ka kalli laraba gashin su ba irin namu bane gashi ne mai yalo yalo in yayi yawa din nan sai ga ko ya kwanta ta nan ko ya kwanta ta baya ko ya abin nan to yana halatta kaman a raba shi biyu haka wani yayo nan wani yayo nan ya danganta za ga in ka dubi yanayinsu za ga akwai wanda za gansu suna da wannan gashin har zuba yake domin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wani lokaci in bai rage ba yana zuwa hannun din kunnensa in kuma ya abin nan har wani lokaci kan zuba akan kafadarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga irin na da irin naka kaga in ma suka taru in ma ka tara shi da yawa kamar yanzu da yan uwa matasa da suke tara wannan su kawai yadda ake fama da tattalin arzikin nan sabulin ka sai ga bayan kwana uku ya kare don to kaji ko a gaba zai raguwa sai cinye maka sabulu da zai dinga yi eh to shine yake cewa wato farko sha'arin ra'as nadban ba dole ba ne mustahabbi ne mutum ya so zai iya gashin kansa ya tari yayi yawa ya raba shi biyu dan ya dan samu saukin nauyin kan wani yayo nan wani yayi nan wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala yace bittu laylatan yace na kwana a wani dare inda maimunata bintil harith a wajen yar uwar mahaifiyata to na tsallake ko to sai na tafi na biyu ko yake cewa kala yace kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi wa kana ahlul kitabi yasjiluna ash'arahum wa kana al-mushrikuuna yafriquna ru'usahum fasadala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nasiyatahu thumma faraqa ba'du annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son wato ya dinga dacewa da ahlul kitabi cikin abin da ba a yi umarni a cikinsa ba idan ga wani abu shari'a ba ta ce a yi ko kar a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya tarar da kaga akwai mushirikai akwai ahlul kitab ahlul kitabin nan yahudu da nasara to idan ya zo sai ya ga mushirikai masu bautar gunki suna yin wata al'ada ko suna yin wani abu sannan ga kuma ahalul kitabi su ma suna yin irin nasu daban to ya fi so ya yi daidai da ahalul kitab sama da ya yi daidai da mushirikai saboda su ko ba komai sun yi imani da wani littafi sun yi imani da wani annabi da haka akwai alamun suna dan kusa da saƙon wahayi sama da wa'yancan da hakan ya zo ya tarar ga yahudawa suna yin abu kuma ga mushirikai suna yin abu to ya fi son ya yi koyi ko ya yi nasa in ya tashi to ya fi son nasa ya yi daidai da na ahalul kitab sama da ya yi daidai da na mushirikai to da ya zo sai tarar su ainihin wato ahalul kitab yasdiluna ash'arahum ba sa raba gashin kansu kawai suna sakin gashin kansu ne wani ya zubo nan wani ya nan wani ya nan ba sa rabawa shine yasdiluna ash'arahum suna sakin gashin su su wa kana almushrikuna su kuma mushrikai sai ya ga yafriquna ru'usahum su kuma raba kansu suke sai su raba gashin wani ya zubo nan wani ya zubo nan to shi kuma gashi ya zo kuma ba shari'a bata ce ko ya raba ko ya saki din ba to da yazo sai kalli su mushrikai ba sa rabawa sakin sa suke kawai um, ahlul kitab kai su ahlul kitabi ba sa rabawa kawai sakin gashin su suke su kuma mushrikai raba gashin su suke to da ya zo sai ya ga bari kawai daidai da na ahalul kitab na gaya muku dalilin da yasa yake son yayi daidai da ahalul kitab tun da shi ba a bashi umarnin ga yanda zai ba saboda su ahalul kitabi sun yi imani da wani littafi sun yi imani da wani annabi da ko babu komai ko da yake sun jijjirkita abubuwa amma dai sun fi kusa da wahayi sun fi kusa da saƙon annabta sama da wa'yancan da aka sai ga gare ya daidai da wannan amma kuskuren ne sai ya fi kuskuren sai ya fi faɗa kan wa'yannan sama da wa'yancan da haka sai ya kasance da ya zo ya tarar da kaga kenan ashe tara su ma ba matsala ba ne inda yake zama matsala kawai zaman to wani ne ya fito da system ko ya fito da irin wannan kawai shi kenan ka koya amma kai kawai sai zama ɗabi'a ka kana son ka tara gashi kuma za ka kula da gashinka za ka tsabtace gashinka in ka zo wankan tsarki za ka tabbatar kanka ya wanku kai da kana sha'awar ka tara gashi kuma kana dan sabulinka ya kare da wuri ba ka jin wata damuwa kana da kuɗin siya to ba damuwa inda damuwar da take su matasan mu yanzu yawanci da suke tara gashi sai ga wani dan kwallo ne kawai ke tara gashin shikenan sai zama musu role model a a wani dan rawa ne a America ko a wata kasa kawai yake tashi shikenan matasa kawai zuru suka bi shi to wannan shine babban hadari domin kamata yayi sai dai wanda ba musulmi bai kwaikwaye ka kai musulmi ka fi karfin ka kalli wani arne a duniya ka kwaikwaye shi kai da kake da annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunka kamar yadda na sha ba da misali gurgu sai dai koyi da mai kafa amma ba ka taba ganin mai kafa yana koyi da gurgu ba ko ka taba gani na sha ba da wannan misalin shi ba gurgu da ka gan shi yana kama wannan sandunan ya dan kama wannan ya kama ya miƙe tsaye kai kake burge shi ganin ka yake yi kai a tsaye kana tafiya kashi kuma yana zaune sai yake so ya zama irin ka shine sai ya nemi taimakon da agajin ainihin wato a katakwaye ko karafuna sai shi ma ya miƙe sai ga shi ma yana takawa irin yadda kake taka sai ya dinga jin daɗi ko da yake shi sai da ya nemi agajin wasu sai kai kake burge shi amma ba yanda za ka ga saboda lalacewa ga mai kafa kalau yake kawai ya zauna daga na a ganshi yana ta jan gindi a ci a lafiya kake ce Allah kalau nake wancan gurgun da yake burge ni shine nake koyi ka taba ganin haka aka taba ganin haka ba da haka duk wanda kake koyi da shi ka yarda cewa halayensa da ɗabi'unsa da wayewarsa ta fi taka addininsa ya fi addininka ci gabansa da fahimtarsa da rayuwa ta fi taka shi ne illa koyi da kwaikwayo da kai baka sani ba da duk wanda ya zo da hayaniya kawai ka bi shi a'a duk wanda kai koyi da shi ka ajiye naka to ka yarda cewa shi me yasa bai koyi da kai ba kai da kake da annabi sallallahu alaihi wasallam kai da kake da koyarwa ta musulunci kai da kake da sako na wahayi ga qur'ani a hannunka sai ya zaman to kai ka taba ganin wani arni yayi koyi da shigarka ko wani abu naka ya burge shi yayi amma ka duba yadda 'yan uwanmu matasa suke ta koyi da arna ta kowace fuska lalle sai mun yi koyi da su ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce la tattabi unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza annabi ya ce wallahi kaf al'ummata sai an samu waɗanda za su dinga koyi da yahudu da nasara sau da kafa sai kun dinga bibiyar sawun waɗanda suka gabace ku sahabbai suka ce wai yahudu da nasara kake nufi ya rasulullah saboda a lokacin sahabbai ba sa tunanin akwai wani musulmi da ci bayansa da kidahumancinsa zai kai ya dinga koyi da ahlul kitab suka ce wai kana nufin ahlul kitab ya ce suwa in ba su ba suwa ya ce inda za a samu wata rana wani ya zo ya ce sai ya shiga ramin damo ka duba dai ramin damo ya ce a cikin al'ummata sai an samu wanda wannan shiga ramin damo da ba yahudu ya kwatanta yi sai ya ga ya burge shi shi ma sai ya yi isa duk ba za ka yi mamakin abubuwa inda kana karantar waɗannan duk ba za ka yi koyi ba za ka yi mamakin kururuwar shaidan da yake ta kiran mutane ba kuma duk wannan wa'azin da karatun karka ɗauka wani zai ji ka waccan magana ta annabu sai ta tabbata lalle sai an samu wanda ba ji ba gani ba shi da inda alƙiblarsa sai su ba shi da alƙibla ba wanda yake nuna masa ga inda za a yi sai su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi ya ce dama sai an bi sun an bi sawun yahudu da nasara al'ummar musulmi da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam za su tunkuɗe koyarwar annabi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su ajiye ta gefe su dinga koyi da turawa komai inda daga turai yake za ga shine wayewa shine ci gaba shine kaza shine kaza ba ga yanzu duk da aka burkita aka kirkita kowa yana da ya dage sai ya iya turanci din shine magana ai baka iya larabci ba wannan ko a jikinka ba ya wani damunka ka karanta ƙur'ani baka san me yake cewa wannan ba abin da yake damunka amma inda matsala take a ce baka jin turanci kuma wannan illa ha cikin larabawan yanzu ka je can kana yin turanci kamar za su haɗe ka ka tambaye duk wanda yi abin nan kana jin turanci uh ai radiyallahu anka ga fa su da yarensu aka saukar da ƙur'anin larabcin suke ji amma su ma an fitine su da in ka zo da turanci ai ka ɗaukaka a cikinsu da haka annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kasance in ya zo cikin abin da ba a ba shi umarni ba a ciki to in ya ga ga ahalul kitabi suna yin nasu ga mushirikai suna yin nasu to sai ya dauki na mushirikai ya fi sanye daidai ya dauki na ahlul kitab amin sai ya dauki na ahlul kitabi ya fi sanye muwafaka da su sama da yayi muwafaka da mushirikai to kaga kenan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam tunda su ahlul kitabi yasduluna ash'arahum suna sakin gashin su shi ma sai yayi me sai ya saki gashin sa su ko mushirikai suna raba gashin su ne wani yayi nan wani yayi nan sai zama a wannan lokacin bai koyi da su ba amma fasadalan nabi sallallahu alaihi wasallam nasi ya tahu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya saki gashin sa kamar yanda ahlul kitabi suke thumma faraka ba'du sannan daga baya kuma sai ya raba an fahimta ma'ana yanzu su ma mushrikan sun musulunta kuma dama al'ada ce shi gashin al'ada ce za ga wani shi yasa za mu zo magana kitso da haka in ka je kasashen da su kuma namiji yana kitso ba komai shi gashin wato in dai ba abubuwa sun zama abin nan idan haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai kalli al'ummar da yake cikin ta iri biyu ce game da abin da ya shafi gashi ko suma akwai ahlul kitabi su in sun tara gashin sakinsa suke akwai mushrikai su kuma in gashin nasu ya taro raba shi suke shi kuma gashi yanzu ya zo towa zai bi ga su ma a kansa irin ta ahalul kitabi zai batta ko kuma irin ta mushrikai sai ya fi so ya yi daidai da ahalul kitabi da haka sai ya saki gashinsa kawai to daga bayan su kuma su ma mushrikan ai su ne suka dinga musulunta suka zama sahabbansa to kuma al'ada su ce raba gashin to yanzu sun zama nasu san musulunta kuma su dama al'ada su ce suna raba gashin shi ma sai ya zama yana me yana raba gashin an fahimta da yayi muwafaka da ahlul kitab ya ban mushrikai to yanzu mushrikan sun musulunta yanzu wace al'ada ce tafi kamata ya dauka ta musulmi yan uwansa tun daga yanda al'ada su take suna raba shi ma sai ya dawo yana raba gashin sa kenan yanzu idan mutum yana da irin wannan gashin dan ya raba amma yanzu kaga duk gashin da muke magana irin namu dai in dai ba mutum kuma kila ruwa biyu bane ya zo daga Yemen kuma kila kuma dan Najeriya gila za ka iya samun gashinsa haka amma da irinmu ne bahaushe ne kinni ko kuma ɗan najeriya ne kinnu a to kaga ai za ka ga gashin duk iri ɗaya ne ina zai ma rabu biyu ina ganin ko irin abin nan da mata suke kitso da shi aka abin nan kibiya aka sa ai ba zai rabu biyu wannan yaunan wannan yaunan ba sai dai in matan su ma da yake su ma in sun suna sa abin nan da zai laushi ya zuba to kila su za su iya raba amma kai dai namiji kaga raba gashin zai maka wahala wannan hadithin imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul libas babul farq babul raba gashi gida biyu wannan yayin wannan yayin ba komai sai kawo wannan hadithin riwayar abdullahi dan abbas ومن طريق وفي صحيح البخاري يظهر cikin sahihul bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kale yace bittu laylatan inda maimuna bint al-hari yace wata rana na kwana a gidan yar uwan mahaifiyata wato innasa yace bittu in a wata ruwaya bittu inda khalati maimuna na kwana a gidan innata mai suna maimunatu bint al-haris ma'ana maimunatu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita innar abdullahi dan abbas ce domin yar uwan mahaifiyarsa ce to yana dan karamin yaro lokacin kawai irin abin nan sai ce shi yau a gidanta zai kwana kuma sai aka dace a ranar annabi yana gidanta sallallahu alaihi wasallam khalati yace innata ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha kuma manzo Allah a ranar yana wajenta domin girkinta ne daranta ne qala abdullahi dan abbas yace fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah da daddare mana zai yi qiyamul layl fa qumtu ala yasari abdullahi dan abbas yace ni ma sai na tashi sai na je na yi alwala sai na zo na tsaya a hagun din a hagu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tsaya anan qala abdullahi dan abbas ya ce to kuma kagan za a yi sallah mutum biyu kaga ai shi mamu shi zai tsaya a daman liman to shi abdullahi dan abbas bai sani ba da yawa alwala kawai sai zo tsaya a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai ce fa akhadha bi zu'abati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo toliyar kaina ko ya kamo kitsan kaina faja'alani an yasari sai ya kewayo da ni ajiye na a damansa mahallu shahir shine fa akhadha bi zu'abati sai ya kama toliyar kaina an fahimta ya kama toliyar kaina ko ya kama kitsona sai ya zagayo da ni ya aje ni a hagunsa to kaga gashi Abdullahi dan Abbas yana yaro kuma gashi an kitso har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kitsan sai ya zagayo da shi sai dai kila in ba al'ada ku bace kuma kar ku saje da wani tunda mata suna yi to wannan wani amma za ka kamar in ka je wani yanki na Nijar za ga mazan su suna kitso kar ka dauka wani abu al'ada su ce kuma musulunci bai ce ba kyau tun daga Abdullahi dan Abbas ya yana da zu'aba da yawa daga cikin sahabbai an samu suna musamman in mutane in suna yaran nan za ga suna yi wannan hadithin bukhari ya roto cikin kitabun libas babu azawa'ib sai kawo wannan ruwaya ta abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda wa fi sahihil bukhari wa min dariki sunnatihi kai wa min dariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam annahyu anil qaz'i fi sha'rir ra's nadban yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama an hana yin alƙazu'u a gashin kai to yanzu da askuran da ake yi duk za ka iya kiransu alƙazu'u ko ka ce carlos ko ka ce pop ko kowa balatoyi yawa balatoyi yo da kuma wanne ko su kenan eh to sanannin kenan da balatoyi ne ko me na'am ina wanda suka san shi ne balatoyi ne ko bala menene balatolli to balatolli daji ba ila shi wanda ya kirkiro irin askin da kila sunansa ne haka ko dan bal ne sunansa kenan to shi sa kitsan askin nasa ya zama balatolli oh kaji to kaji fa akwai balatolli kenan ko akwai kuma shi wannan mai kaman gamman nan shi kuma ba to shine park ko yawa sannan kuma akwai wanda da a can ake yi ban sani ko yanzu ana yi carlos shi na dan fi sani haka ana yi yanzu eh na'am pos oh shi kuma eh to pos okay ma'aikatan pos yawanci suna yin sa dan bawon dan tudu nan sai akwai kwaye ko ina ko eh to alƙazo kenan an fahimta kawai abinda shari'a take so wato in ta zahaba ta zahaba wa in ta jalasa ta jalasa amma wani larabci na wani na wani mai gadi eh an ce an ce an ce balarabe ya zo yana neman mai gidansa shi kuma ba larabci ya zo mai larabci kuma alhaji ya shiga ya ce zai hau sama gaskiya ba zai fito ba zai bayan la'asar da aka duk wanda ya zo ka a tashe ka a kira shi da aka zo mai gadi ya rasa yadda zai wa balarabe sai ce malam in ta zahaba ta zahaba wa in ta jalasa alaji dai fi sama'i wala ya karufi illa asiri alaji dai fi sama'i ko wala ya karufi illa asiri to gaga wannan shine ma'ana in zaka bar gashin ka gaba ɗaya kai ta tara shi kana kula da shi kana abin nan kamar yadda wasu matasan suke yi ba laifi amma fa ka bar shi bai ɗaya ya zama to duk yawan sa ko ta ina ya fito ka kyale shi haka sai dai ka dinga shafa man mai kana taje shi kana kula da shi yana sheki yana kyalli ba komai in haka kana in kana son tara gashin ka ko kuma in ka tashi askewa to aske shi duka kai lebur ta ko ina kai ya zama to nan ka bar ka ba tudu wani guri wani guri ka kwashe shi shine alƙazu amma ka bar shi duka in kana so in kuma ya dame ka to in ka tashi cirewa daidaita cirewar in kwaskwas za a yi mato a yi sai a daidaita ko ina an gane ko na'am kwalkwal to kwalkwal malamai suna da magana guda biyu wasu suna ganin makaruhi ne in ba aikin hajji ba wasu kuma suna ganin a'a abin da yasa aka hana yin kwalkwal saboda da kwalkwal alama ce ta wasu mutane an ce alama ce ta khawarijawa ina jin in ban manta ba a wancan lokacin duk wanda ganshi da kwalkwal to ba khawarije to dan karka shiga ka saje da su sai aka hana amma yanzu ba wanda zai ganka da kwalkwal ya ce a kaga wani ba khawarije saboda ba amma san khawarijancin ba kawai wasu ne za ga musamman manyan mutane suna son su dinga shan iska ta ko ina kawai yasa a yi musu na matallawa kawai ya talle kan gaba daya eh ko eh to kaga wannan shi kuma wasu malaman suna ganin ba kuma wasu kuma suka ce a ba a san wannan in ba aikin haji ba aikin haji kai rantal ma'ana kai talkwabo yafi yafi falala an fahimta amma yanzu anan ma suka ce in mutum ya ga dama yayi shi din tunda ba da wayancan yake koyi ba ba komai وفي صحيح البخاري عن ابن جريج hadithi ya tabbata cikin bukhari daga ibnu jurayj qala yace akhbarani ubaidullah bin habs yace ubaidullah bin habs ya bani labari anna umar bin nafi'in umar dan nafi'u akhbarahu shi ma ya bashi labari an nafi'in shi kuma am umar bin nafi'in din nan babansa ne nafi'u maula abdullahi bararran bawan abdullahi dan dan umar shi kuma shi ya bashi labari annahu sami abna umar radiyallahu anhu ma ya kulu ya ce ya ji abdullahi dan umar yana cewa sami'itu rasulallahi sallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanha anil qaz'i ya hana yin style akai ma'ana ayi wani balatolli din ko ko pork ko kalos ko dukkan wani suna da za a kira wani aski da za a tara su ma a wani guri a kwashe wani guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a matsayinka na ɗan musulmi da kake ƙaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kake so ka ganshi ranar tashin alkiyama kake so ka tashi a ƙarƙashin tutarsa kake so ka shiga cikin cetonsa kake so ku shiga gidan aljanna tare da shi to manzan Allah ya hana wannan askin ka za a ga alamar ƙaunarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ma kana yi to ka tuba tuba tawbatan nasuha kar ka ƙare yi ko ka bar su maka gaba ɗaya in kana bukata ko kuma in ka tashi ka aske ta gaba ɗaya duk ko ina ya daidaita kar ka tara wani guri ka aske wani guri wannan baya cikin ainihin wato koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah da kansa ya hana irin wannan aske qala ubaidullah kaga shi sa wani uba ya taba ya taba burge ni yayi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar akan ɗansa kuma haka ya kamata iyaye su dan wasu za ga abun mamaki kai na waje sai ga sai dai kai wa yaro nasiha amma za ga babansa yana kallonsa ba wannan sai kai rasa gane wace irin tarbiyya ce wani irin wace irin al'umma ce daga gidansu babansa ya ganshi da wannan gashin a haka babarsa ta ganshi ba wanda ya isa yaman magana ko saboda ana tsoronsa ko kuma saboda su suna ganin za yaran zamani ne ai duk kawai yayi ne irin na zamani za ga abubuwan akwai takeici wani da ya taba ganin ɗansa ya yi irin wannan kawai ya ce zo ya raka shi a shi wajen irin wato traditional wanzan za su je kawai ba wai irin na 'yan gayu wanda za a je a yi aski da kilifa ba kawai irin masu zabiran nan yin sa aka shiga da shi wajen mai aski yana zuwa ya ce wanzan wannan gamban da ke so a cire bai mafaɗawa bai kowai kawai ce wannan gamban da ke so a cire ya ce ya za a ce kai mai kwalkwabo ya ji ce dan Allah abba a yi mun kwaskwas ya ce Allah kwalkwabo za a yi ba mika makan ya mika an gama wanzan ya shafa makumfan nan gama aka sa zabira aka salle shi kenan ya yi sati biyu yana yawo da tashi kafiya na ce zabi da ka abokansa sai mai dariya da aka gashin yana tohuwa ba ya kace kai ya kara yi ba wannan wa'azi a aikace kenan to amma da yawa za ka ga gaskiyar magana yara suna tasowa cikin irin wani in baban mutum ya ganshi bai ban magana ba to kai na wajen kai mai magana sai ga ka samu ido babansa yana kallon za yayi irin wannan askin da annabi ya hana maimakon ya fara umarni da kyakkyawa tun daga gida ya ce kar ka sake dawo min gida da wannan kan ko kuma yayi irin wancan na wancan uban ya je da kansu su je da shi da shi ya sa a aske man wannan kan amma wallahi yadda ka san wannan al'amuran na an talidal a mato rabbata haɗin nan fa ya fara bayyana ku yanga ta haifi uwar gijiyarta mutum ya haifi ɗa amma ya dinga tsoron Allah an zo zamanin shi ya haife shi ya yanka man ragon suna ya sa shi a makaranta yake kwana a gidansa ya cinye ma abinci wai amma wai ba za ka iya ma magana inda ya sa gaba kawai ne ka kyale shi amma fa duk daren duniya gidanka zai zo ya kwana kuma ko bulo ɗaya bai kawo gudunmawa ba lokacin da zaka gina gidanka kuma har yanzu bai isa ya rike kansa ba sai ya zo gida an ajiye ma abincin safe abincin rana abincin dare amma kawai a ɗora yara a kan saiti su taso ko da ba za su so ba a tilasta su su yi daidai gaba za su gane amfanin abin a'a kawai an sallama an kyale to shi sa za a ga ba komai ba ko da yaushe bane wa'azi shi wa'azi yana yin amfani ne ga waɗanda suke da burbushin imani to akwai kuma wanda shi kawai in ba doka ce ko hukunci zai haukan sa ba zai daidai ba mutane iri biyu ne akwai wanda nasiha da fuwayarwa da jan hankali da faɗakarwa ayoyi da hadisai sun wadatar da shi akwai kuma wanda sai an hukunta shi ya ji ba daɗi to sannan sai abin da ya kamata amma tsakani da Allah duk wanda yake ganin ana ba daidai ba ƴaƴansa suna yi ya zuba musu ido to ba shi da hujjar da zai je ga yawa Allah mutum ba shi da bala ka zo ka dinga cewa yara ne na zamani ka haifi mutum wai ka haifi mutum ba ka haifi halinsa in Allah ya ga kai iyayenka a biya citira to kaga Allah ya ga ka fita Allah yakan jarabci mutum da fitinannen yaro ba rashin kula ba ne ba rashin horo ba ne ba rashin faɗakarwa ba ne ba rashin sa ido ba ne an yi duk abin da za a yi kawai jarabta ce
in ba don jarabawa ba an ya ɗora yaron akan turbar da ya kamata ya fi kowa nagarta a unguwar amma ya tarwatse to wannan kuma wani ibtila'i ne kila Allah ta'ala yana so ya girmama ladanka kila Allah yana so sakamakon wannan takaicin da kake na garin ɗanka ya fanɗare ka shiga aljanna domin annabi nuhu ya yi haka annabi nuhu ba kasawa ya ba ba gazawa ya ba amma ɗansa ya lalace amma ba wata gudunmawa da ka bayar ba ka takura ba ka matsa ba ba ka yi dukkan hanyoyin da ya kamata ka bi na tarbiyyantar da 'ya'yanka ba kuma su watsi ka cewa yaran zamani ne
Allah ya sa Allah ya shirya da mu ya ce na ji manzan Allah sallahu Alaihi wasallam yanha anil ƙazi yana hana irin wannan askin na ainihin wato bala tonyi ɗin ko tolli ko da sauransu ƙala ubaidullah ubaidullah ya ce ƙultu sai na tambayi malamina sai na ce wa malƙazu'u ni kan menene ƙazu'u kuma ka ce manzan Allah ya hana alƙazu'u to menene ƙazu'un fa ashara lana ubaidullah sai ubaidullahi ya nuna mana fa'ashara lana ubaidullah ƙala sai ubaidullahi ya nuna mana ma'ana ƙala ubaidullahi ƙultu wa malƙazu ɗaji magana kamar ta haɗe ko? yake cewa fa'ashara lana ubaidullah sai ubaidullahi ya nuna mana ƙala ya ce idan halakar sabiyu idan yaro ya yi aski wata raka hahuna sha'ara ya bar gashi a nan wa hahuna wa hahuna ya nuna wasu guraren ya ce wani lokaci sai ga shi wannan balatalli ɗin ko abin nan sai ga an bar wani tudu a nan an bar wani a tsakiya an bar wani a ƙiya yake cewa fa'ashara lana ubaidullah sai ubaidullahi ya nuna mana ilana sai ce ya nuna mana makwarkwada kansa wajen goshi ya ce sai ga an kwashe nan ko kuma an bagga shi a nan goshi a gaban kai wajanibai ra'asi sai kuma ga nan gefe guda biyu na kan da nan da nan su kuma an aske su ya ce wannan shi ake nufi da alƙazu'u ƙila li ubaidillah sai aka tambayi ubaidullah faljariyatu wal gulam to wannan hukuncin na hana irin wannan askin ya shafi mace da namiji ne ko kuma ana magana akan namiji ƙalala adiri ya ce to nima dai ban sani ba malamin namu ya ce dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ƙazo kuma ya nuna mana a yi wa yaro kaza kaza amma ba ni da masaniyar namiji ko da mace ƙala ya ce asabiyu amma na fi tunanin dai namiji dai yaro ƙarami namiji ƙala ubaidullah ubaidullah ya ce wa awattuhu sai na sake koma wa malami na nima da tambayar to waye yake ta tambayar ubaidullah wasu sun ce an boye ba san waye yake tambayarsa ba wasu kuma sun ce a'a shi ibnu jurayj din da aka ce an ibnu jurayj shi ibnu jurayj din shine yake tambayar ubaidullah ya kaza ya kaza to shine da yaman wannan tambayar shin hukuncin kazo din nan hana shi da aka yi har da mace da namiji yace to gaskiya ni dai na fi tunanin namiji amma shi ma da ya koma makaranta sai ya koma wa malaminsa da wannan tambaya shi ne wa'awattuhu na kuma dawo masa da tambaya ne ma na dawo da tambaya zuwa ga malamina faƙal sai ce ammal ƙusatu wal ƙafa lilgulam fala ba asa bihima ammal ƙusatu amma game da alƙussa abin da ya kira alƙussa suka ce sha'arus sudugain gashin da yake fitowa a kai kainiya za a ga yaro ba kasun ba ne tun da bai kai shekarun da zai kasun ba ba amma a nan gefen kansa kila yana da gashin da yawa tun daga nan har ya biyo kunnensa ya yi haka domin an nan shi ne sudugi to gashin ya dan sauko zuwa kai kainiya to ya halatta in an zo yi masa aski a rage nan din tun da baya cikin gashin kan sai aka cire nan sai ce amma kussa amma shi wannan gashin da ya sauko nan walƙafa da kuma wanda za ka gan shi a ƙeyar ya wuce ƙeyar kuma ya sako ƙila har ya hau wuya ya ce fala ba a sabi himalil gulam wannan babu laifi game da yaro ƙarami a cire masa su don an cire wannan an bar ragowa kan ba za a ce an aske wani ɓangare an ba wani ɓangaren ba a yi nan dama bisa ɗabi'a gashin baya zuwa nan amma tun da ya sako nan bisa ɗabi'a baya wuce ƙiya amma tun da ya wuce ƙiya to shi kuma alƙafa sha'arul ƙafa kenan ma'ana shine walƙafa gashin da ke fitowa a ƙiya sai aka ɗan yi wa mutum gyaran fuska aka gyara yaro an kai shi sai aka cire masa wannan aka cire masa wannan alƙussa ɗin ya ce fala ba asa bihi ma waɗannan abubuwan guda biyu babu laifi dan an yi su walakin alƙaz'a sai dai shi alƙaz'u ɗin shi aka hana shi kuma shine an yutraka bi nasiyati sha'arun a bar gashi a toliyar kansa a gaban kansa walaysa fi ra'sihi gairuhu amma akan gaba ɗaya babu wani gashi sai iya nan tsakiyar kai kaga shine wannan pop din kenan duk an kwashe ko ina amma an ka zo nan gaban kansa ko kuma irin wanda malam ya ce pos ma'aikatan pos wani lokaci suna yi da an aske ko ina amma an bar wani tarin gashi a nan gaba to wannan shine alqazu wa kadhalika shiqqu ra'si haka gefen wato bangaren kansa nan tsagin kansa da gashin kansa haka haza wa haza da irin wancan da irin wannan dushi ake nufi da alƙazu an hana yin su gaba daya da aka kamar yadda aka ambata ko dai ka bar su maka gaba ɗayan kana da sha'awar tara gashi ko kuma in ka tashi aski to ka aske ta lebur gaba daya kar ya zama to wani guri ya fi wani guri tudu ina ba ta gane wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake imamul bukhari ya ruwaito shi cikin kitabul libas babul qaz'u ya kawo wannan ruwaya ta abdullahi dan umar to ina ganin za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk